محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شابي بوة جماد الثانية hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da 26 ga watan daya miladiya 2021 Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa kamar da yadda muka sani muna karanta wannan littafi ma za ba da maut wanda mun tafi da dama yanzu har mun shiga babi wanda ke magana akan sifa aljanna wannan shine darasi na 39 40 daidai 40 daidai wannan shine na 40 daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da ya sa muna daga cikin yan aljanna ba dan halinmu ba kuma Allah ya kare mu daga shiga wuta kuma yadda muka yi ta magana mirara wa tikrara kullum da safe ana so mutum ya roki Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi aljanna kuma ya kare shi daga shiga wuta aka ce ka yi karanci sau uku kamar yadda makaranta ana sau uku da safe sau uku da rana da yamma yammaci ko yana farawa ne daga bayan sallar la'asar zuwa lokacin da rana za ta faɗi idan rana ta riga ta faɗi shi kenan ba ka yi azkar na yammaci ba yin wannan so ukun kamar yadda aka faɗi idan ka faɗi so uku ita da kanta aljanna za ta roƙi Allah ta rika cewa Allah ya sa ka cikinta saboda ka roƙa so uku ita kuma wuta za ta rika cewa Allah ya kare ka daga shiga cikinta ai ina ganin wannan kadai jama'a ya isa a ce annabi sallallahu alaihi wasallam mu yi masa salati saboda ya nuna mana yanda za a yi mu tsira ya nuna mana yanda za a yi mu samu babbar daraja bayan nan aka ce in safiya ta yi ka ce raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula wani wurin zaka ga an ce nabiyan ko rasulan kadai amma dai wannan ka ce nabiyan wa rasulan shi yafi cika ka cika komi ka faɗi so uku da safe ka faɗi so uku da yamma aka ce wanda ya faɗi wannan Allah ya yi alkawarin zai yardar da shi a ranar tashin alkiyama jama'a ya kuka ga wannan ku duba wannan so uku kuma kullum ana faɗin maganar nan kullum kuma mutum zai ce ya mance saboda rashin sanin menene girman abin da ya nema wurin Allah ko menene wannan darajar da aka bada ana cewa ka faɗe su da safe miliyan uku ka faɗi da yamma miliyan uku ba wanda zai ce ya manta malam sani na to kaji ko ka gani miliyan uku ba wasa ba ne ka gani to amma yanzu ka kalli fa girman aljanna ita ce za a faɗi a yau a faɗi talakanta amma abin da ya fi aljanna girma a cikin aljanna shine samun yarda Allah shine arriba yan aljanna ba abin da za su nema wurin Allah bayan sun gama shiga aljanna an gama masu komi su da kansu ana tambayansu ‘yan aljanna kun yadda da abin da ne muku su ce mun yadda ya Allah bayan ka ba mu abin da baka ba kowa ba to yanzu kuna son in ba ku abin da ya fi in ƙara muku su ce me za mu nema ka ga mai mana komi ya ce to abin da ya fi aljanna shine zan yarda da ku in na yarda da ku ba zan ƙara yin fushi da ku ba komi za ku yi daidai ne in ba ku yi ba daidai ne in kun yi komi daidai riba ta fi aljanna daɗi ita ce gaban aljanna to amma ka gama wannan abin ta aka yi Allah zai yarda da mutum ranar tashi alkiyama ya kare shi daga duniya amma mutum ya manta da safe ya manta da yamma amma da kuɗi ne da maza da mata sai sun sa ƴaƴansu ma su yi saboda kuɗin su karu sau da haka mu daina ina auna da kuɗi ne wani lokaci mu ba da misali saboda gaskiyar magana mutane in dai ana maganan kuɗi to duk misalin da aka bayar suna ganewa kuma duk abin da aka ke jin kamar da wuya to in dai akwai kuɗi ciki mutanen mu za su ce mai sauƙi ne kaga wannan shine babban kuskure na na so da aka mu tsaya mu kiyaye waɗannan abubuwa saboda mu kalli abin da ke cikin wurin nan ba ƙaramin abu bane a ce ma yau Allah ya taimaki mutum yana raye ana karanta wasu abubuwa ko muna karanta wasu abubuwan da za su taimaki mutum duk abin da aka yi baya na kurakurai a ce an warware su kafin mutum ya mutu to shine babban magana wanda zai sa mutum ya samu husnul khatima wanda shine karshen abu har a addu'a ake cewa Allahumma ja'al khayra a'malana khawatimaha ya Allah ka sanya mafi alkhairin ayyukanmu sune wanda muka yi a ƙarshe a rayuwarmu mu waje alkhaira ayyamina ka sanya mafi alkhairin kwanakinmu yau manalkaka fihi ranar da za mu haɗu da kai turar da kai sa a kayo waɗannan aikace-aikacen ka samu babban aiki ka samu babban abin da ya kamata mutum ya kalla yi yau za mu yi magana mali adna ahlil jannati fiha abin da za a ba mafi ƙarancin wanda ya samu matsayi a aljanna wanda ya samu matsayi mafi karanta a aljanna to abin da za a bashi kenan in mun dunkula magana yadda zai fitowa mu ce talakan aljanna ko wanda shine talaka a aljanna to abin da za a bashi wanda ya fi karancin matsayi ya shiga ƙarshe ko ko ya samu shine ƙasa a aljanna shine ƙasa ba ƙasa da shi shine na ƙarshe yanda za a bashi anil mughira ibn shu'bah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم an samu hadisi daga Mughira bin Shu'ba shi kuma kai tsaye daga manzon Allah hadisi ne marfu ya dingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sa'ala Musa alaihi salatu wassalam rabbahu annabi Musa amincin Allah ya tabbata a gare shi ya roki Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana masa ma adna ahlul jannati manzilatan wane ne mafi karanci a cikin 'yan aljanna wane ne yake da matsayi mafi karanci mafi ƙasa a cikin 'yan aljanna ina fata an gane annabi musa ya tambaya cewa allah ya gaya masa kusa annabi musa daga cikin kyautar da allah ya masa falalarsa darajarsa shi magana yake yi kai tsaye da allah tabaraka wa ta'ala ba sai an turo jibrilu ya bashi sako ba shi yana magana da allah kai tsaye shi yasa ake ce masa ay kalimur rahman wanda shi mai rahma yana magana da shi wa kallama Allah Musa taklima dalilin wannan ne kuma al-firaq ad-dalla suka bace suka halaka wanda su muke kokari yanzu mu koma mu bi su mu ji za ku ji inda suka yi inda suka yi ta maganganu wanda har wanda ake cewa mahaukaci sai da ya tsine masu dan yanzu bahlun sai da ya zagi bishirul marisi ya jawo hankalinsa ya ce masa ka halaka kai dan wuta ne in baka canza wannan akidar taka ba bishirul marisi ko shine dan karshen ɗan ilmul kalam wanda yake maganganu ya ya canza nusus an ce wa kallama Allah Musa taklima shi kuma ya ce wa kallama Allah Musa taklima ne ya canza wani ma bai jimi muka ce ba ka huta ko ayar yadda take wa kallama Allah Musa taklima Allah yayi magana da annabi Musa magana kaga wannan maf'ulun mutlak ne ana karfafa magana ne Allah yayi magana da annabi Musa magana shi kuma sai ya juya abun yace a'a wa kallama Allah Musa ne taklima a'a Musa ne yayi magana da Allah magana ba Allah ne yayi magana da annabi Musa wacce Allah bai magana annabi Musa ne yayi magana da Allah ya juya ma'anar dalilin wannan aka mai shugaban wannan maganan aka yanka aka yi layya da shi khalifa na wancan lokacin aka zo aka ce to jama'a yau an yi idi za a je a yi babbar sallah ya ce to kowa ya je ya yanka ragon shi ni ko rago na yau shine wannan da ya ce Allah bai magana da annabi Musa ba shine ragon sunana ragon layyata aka kwantar da shi ya shara masa wuka shi irin ku kashe ku ake tunda kuna karyata Allah Allah ya magana ka ce a'a to so da haka dole ne aqida shi yasa nake sanar da ku nake gaya muku yanzu ku jima daga bututu ko ina bututu ya kai insha Allah ta'ala yanzu da Allah ya za an sake mu inda ba ƙara daure mu ba muna fata kada Allah ya maimaita mana to Allah ya taimake mu muka ci gaba a haka ranar litinin zamu garanta adda waddawa muke karantawa saboda haka yanzu zamu koma mu shiga cikin kungiyoyi a nuniyan mu nuniyan nan yanzu za ta fito tunda tana da yawa ba mu san shekarun da suka rage mana ba mu yi ta yi mu ga iya inda za mu kai za mu yi ta aje da haka nan saboda haka ranar litinin insha Allah daga an gama addu'a dawa ya zama na nuniya muna sanarwa ne dan ai asusu wanda zai asusu ya asusu wanda ba sai asusu ba shi ki faɗe kwala ne ture ka za kwashe kwai in ka san ba ture kwa za kwashe kwai za ka yi ba an san yaran ko ma'ala gane yawwa in ka san ture kwa za ture ka za kwashe kwai ne kai shikenan amma in ba haka ba an sanar da kai ne dan kada rana a zo a fara baka da littafi ko kuma a fara masu ture ka za kwashe kwai su tura littafi ka dawo kana nema ba za mu buga wani saboda ba mu ƙara buga wannan littafin saboda wani domin wanda suka buga man su da kansu ran nan muka yi magana suka ce da yanzu za ka buga littafin nan sai ya linka kuɗin saboda kuɗin printin wanda ya ce yake printin ya san ko nawa ake printin yanzu to Allah ya taimake mu mun buga tintini yanzu dan shekara ɗaya kenan da aka gama yana aje to mun rike mutum kuɗi kuma suna aje shekara wajen ɗaya ai kaga abun ai ana wanke ƙwarya ne dan gobe ƙwarya ne mun yi jaga-jaga da ita wannan ƙwarya ko ba ta bari da jaga-jaga to ala'ayyata halin babban abun shine mu karanta kungiyoyin nan mu bi su ɗaya bayan ɗaya duk wanda ya maganan kungiyoyi in zai mata wata magana mai kyau in ya gama za ka ji ya ce daga ibn al-qayyim ya sai ya yanko ma ma baitin da ke cikin nuniyan ya kafa hujja da shi ya ce ga kamar yadda ibn al-qayyim ya magana to yanzu zamu je tushen maganin ne mu rika tsunkowa mu ma daga wurin iya abin da Allah ya fahimtar da mu saboda haka wannan shine nuniya na nan kuma aiki na nan da'awar dawa yanzu aka dawo Allah ya kai mu ranar muka gama wannan littafin in mun zo kwasa za mu yi saboda ma a gama shi mu sauri mu shiga cikin inda za mu dama ya kusa kariya kusa saura kusa lida babba dai an kusa gama na ya kusa wala kiris a wanda na gani wala kiris na wanda aka da ya kare na mun yi tunanin ran talata ne amma mun ga ranar litinin za mu sa ga an yi azumi za a gane sosai ba a cika ciki da abinci ba kowa bai yi wa saboda littafin na bukata a gane insha Allah ta'ala in kaddara Allah lana albaqa abinda muke so mu kenan mu tai ya rayuwar mu ga inda Allah zai samu kai in Allah ya taimake mu mun gama fa biha wa ni'ma in ba mu gama ba mun fara ba mu gama ba wasu su gama mu kuma Allah ya karbe mu a matsayin wanda suka yi hijira ba su kai garin ba sun mutu a hanya ba shikenan ma shikenan na'am saboda haka za mu zo mai maganar ƙungiyoyin nan a ce ma saba'in a ce ma yau ga ƙungiya guda saba'in da uku a ce ma saba'in da biyu duk yan wuta ne guda ɗaya ce kaɗai yan aljanna ai ya kamata mutum ya yi ƙoƙari ya gano suwaye yan wutan nan don kai shiga ciki wace ce ta gasken kuma ya kankame ta ita kuma han mutuwa ya fito ko to ya aka ma muka zo nan saboda haka nan yanzu annabi Musa muka yi magana shi yana magana da Allah ne kai tsaye saboda haka musun a ce annabi Musa na magana da Allah kafirci ne shine makasudin magana shi yasa aka kashe wancan da yace Allah bai magana da annabi Musa tura magana suke ga Allah kuma ko daga cikin sifofin Allah dole ka yadda yana ji yana gani yana magana dole ka yadda abinda kawai ba a sa ka ba yaya yake magana yaya ake jin maganarsa yaya yake ji yaya yake gani dukkan shi yadda ba mu san zatinsa ba haka ba mu san yadda sifofinsa na suke na aiki ba ba mu san yadda yake abin shi ba kawai dai shi ya gaya mana in wani aiki ne wanda zai yi bai shafi zatinsa ba ya ce bainal kafi wal nuni innama amruhu idza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun da sauran abubuwa to game da yadda yake magana da yadda yake ji da yadda yake gani yadda ba mu san zatinsa ba haka ba mu san kuma yadda yake yin waɗannan abubuwan ba an huta in an sa'ai mutum ya tsaya nan ya huta in baka san zatinsa ba to ko ba za ka san yadda yake gani ba ba za ka san yadda yake ji ba za ka san yadda yake magana ba tunda ba mu san zatinsa ba ba wanda zai ce ma ya ga zatin kuma zatin bai gano ma ka gan shi duka ko da lokacin in an je aljanna da muke maganan nan lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala zai bayyana ga 'yan aljanna su gan shi to yana bayyana ne bayyanan da ta dace da inda za a iya gani amma ba a iya kewaye Allah da gani abadan ko a nan duniya ma in kaga abu mai girma ba ka iya kewaye shi da gani sai dai ka ga wani yanzu ka tafi wancan dingime mai gidan ko ka je NNDC idan kana daidai karkashin NNDC ba ka iya ganin ta sama a ƙarshe idan kana daga nesa sai ka hango saman ba ka ganin ƙasa in kana daga wani gefen sai dai ka ga nan gefen sai in kana so ka ga can sai ka zagaya ba ku ba gane ba to kana so ka gwada waccan sakatariyar ta mu dirkeken nan ta hanyar kawo je ka wurin ka tsaya kusa da ita ka gani inda kake kallo dole nan gefen kake kallo sai in ka juya sai ka koma sai yasa masu zane architectures idan suka yi zanen su waɗanda suke zanen gidaje sai su zo in sun zana ma gida suka ɗan ɗauka suka tsungula a wani wuri to ba za ka ganshi duka ba sai su ce maka ga front elevation ga side elevation ga wane ne elevation dan ba za ka iya kallon shi duka ba sai dai ka ga wani bangare banda wani bangare ka ga wani bangare banda wani bangare to in dan adam yayi wani abu wanda bai yiwa haka yaya ga girman Allah abadan babu inda zai dauki Allah da sifar shi a doron duniya babu shi balle a sace wani wurin da zaka ba zai tsaya wani wurin da zaka gaishe duka sai dai ka ga inda ya so ka gani shi yasa ake cewa in zai zo duniya yana sauka duniya ne sauka wadda ta dace da shi to ba a san yadda take ba ina fata an gane tunda a ce ma kursiyunsa wannan kursiyun nan shi muka karanta a karatu na wanda suka wuce primary wannan wurin kamar wannan dan katakon da wurin sa kafa ranar kiyama shi za a ajiye a wurin sa kafan nan shine muka yi magana ran nan za a zo da wannan kursiyun a aje to kuma wasi a kursiyu samawati wal ard ita wannan kursiyun za ta shanye sama da ƙasa gaba ɗaya idan aka ɗauko sama da ƙasa gaba ɗaya aka ɗauko ƙasa gaba ɗaya sama gaba ɗaya aka sanya su a gaban kursiyun nan za ta haɗiye su kamar yadda ka san sahara na haɗiye zobe ka je ka yadda zobe a cikin sahara ka ga ina ya tsare a sahara to kamar kursiyin nan za ta shanye sama da ƙasa to wurin sa ƙafa ne fa nan to ya za ta sannan a ce ma ranar tashin alkiyama wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyama was samawati matawiyatun bi yamini wannan ƙasa gaba ɗaya ranar tashin alkiyama damƙashi sai ranar tashin alkiyama ya damƙe ta kamar yadda ka sani malam sani ka damƙe curin hura kasan dan curin nan da suke sai da cikin roba ko to in ka damke shi a hannu a kusanta girman ka da kiyashi to auna to shi sama gaba ɗaya ƙasar nan gaba ɗaya damka shi ce ranar tashin alkiyama wasamawatu matsawiyatun biyamene sannan sammai bakwai ɗin nan su kuma za a naɗe su ya rike su su ma cikin hannu yaya hannun shi yasa muka karanta aka ce duk wanda ya fita daga damka Allah ranar alkiyama da aka ce bayan an ce masu ceto su ceto masu ceto su ceto aka ce yanzu ba abin da ya rage Allah manzon Allah ya ce bayan ceton masu ceto Allah ya ba ni damka uku da zai yi ma al'ummata damka uku kenan zai sa hannunsa ya damko wasu daga wuta a zuba su aljanna ya ƙara damkowa ya sa su aljanna ya ƙara damkowa ya sa su aljanna duk wanda aka yi damka ta ukun nan aka baro shi a ciki ba damke shi ba wannan ya nuna har abada ba zai fita daga wuta ba ya shiga uku domin damkan nan Allah shi kada ya san yawan mutanen da ya ɗiba a cikin wannan damkar ta shi ku dubi fa damkar sa inda zai damƙe ƙasa a cikin hannu yanzu kuma ya damko a daga wuta ya kai aljanna ya ƙara dam har so uku ka iya adadin mutanen da ya ɗiba wannan duk sun shiga rahamarsa wanda aka bari bai shiga cikin wannan abin ba bayan dama shine daga ƙarshe duk an gama ceto Allah ya wannan ya nuna wannan shine wanda ya zo duniya ya koma banza wanda ya asara ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun Allah ka tsare mu dan haka wannan shine annabi Musa ya tambaya sai aka ce qala rajulun ne yaji'u ba'da an udkhila ahlul jannati aljanna shine wani mutum da zai zo bayan an shigar da 'yan aljanna aljanna akan tambayar da annabi Musa yi ko ana ba shi amsa shine wani mutum da zai zo wato bayan 'yan aljanna duk sun shiga aljanna sai ya zo fa yuqalu lahu udkhil aljanna sai a ce masa kai ma shiga aljanna fa yaqulu ay rabbi kaifa wa qad nazala an-nasu manazilahum yace ya Allah ya za a in shiga aljanna bayan kowa ya riga ya sauka wurin zamansa wuri ya kare a ganinsa cewa to aljanna an cika ta ai kowa ya riga ya sauka an bashi gidan shi ni wani gida zan shiga a cikin aljanna wa akhadhu ma ko akhadhatihim bayan kowa an bashi abin da aka bashi na kyaututtuka da aka bashi kowa ya anshi nashi wa yuqalu lahu atarda an yakuna laka mithlu mulki malikin min muluki dunya to an ji kai kana ganin ta ƙare yanzu ka yarda aljannan nan wadda za a baka a baka kwatankwacin mulkin wani sarki daga cikin sarakuna garin da wani sarki gaba ɗaya mallaka ba hakimi ba ba na gaba da hakimin ƙasar shi ba sarki yakan ce ƙasar shi ba duk inda yake abin nan ba mulkin sai ce ƙasar shi ko a ce nan kamar nan da ake cewa ƙasar zazzau ko ka ta kai ko hasileja ko ta tafi nan kuma ta tafi can wajen naura da jos duk ko ina a ce duk ƙasar zazzauce ko to irin wannan kana so a baka mulki kamar irin mulkin wani sarki daga cikin sarakuna daidai ƙasa inda ya mallaka fa ya ƙulu raditu rabbi ya ce a ya ce na yadda fa ya ƙulu sai Allah ya ce masa to laka zalika to an baka irin wannan ɗaya kenan malam sani saurara ka je za a ce an baka irin wannan mulkin ƙasar sarkin nan da ya samu an baka irinta ta kaji so daya aka ce wa mithlahu an ƙara lunka ma irin shi nawa wa mithlahu nawa wa mithlahu nawa hudu ko da aka faɗi aka faɗi so hudu faqala fil khamisa a tabiyar da yaji za a ƙara a ce da shi sai ya ce raditu rabbi ya ce ya isa ya isa ba da da ya isa kaji malam zani wannan fa shine talakan da aka ce an baka irin mulkin wannan sarkin kasar da ya mallaka alunka alunka alunka alunka so hudu kenan ko a tabiyar sai ce na ya isa ya Allah ya isa ya isa an bari haka nan fa yaqulu hadha laka yace to wannan an baka banda nan wa asharatu amsalihi sannan an ƙara linkawa so goma ku auna wannan abin kai yanzu wannan abin da muke so mu gane da wannan kawai mutum ya gane girman Allah lalle Allah huwar razzaq kada ka wahalar da kanka wurin wani shi bawa ne kai bawa ne miskini ne ibnu miskin bawa ne kai ma bawa ne shi miskini ne dan miskini ne abin da ya samu nan ya samu wataƙila kuma guntu guntu kowa da ka gani cikin arziki Allah gutsuran masa akai komai arzikinsa gutsuran masa akai in an kwatanta abin da ke wurin Allah malam abin da aka bashi bai da nisba kalli hadisin can ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasaluni ثم أعطيت كل واحدا منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر yace ya bayina da a ce mutanen farkonku da na ƙarshe da aljanu da mutane gaba ɗaya za ku taru a wuri guda sannan kowa ya roƙe ni iya bukatarsa da yake so ni kuma in biya masa bukatan kowa in bashi yin haka ba zai rage abin da ke wuri na ba sai dai kaman yanda allura za ta rage in an tsoma ta a teku idan ka ɗauki allura yanzu ka tsoma a teku ka ciro to sai ka kalli nawa ta rage tekun malam sani ta san an sa ko a kofi ka sa allura ta san an sa to teku ka ɗau allura ka tsoma ta a ciki ka nutsar da ita har da wannan ramin ka nutsar da shi shi ma ya ɗebo ma teku za ta san ta an rage ta to kamar haka arzikin Allah yake in ya ba kowa ba zai ragu ba sai dai kamar yadda in ka sa allura a teku za ta ragu to arzikin zai ragu in ya ba kowa saboda haka Allah huwar razzaq shi yasa aka ce in kana neman arzikin sunan zaka kira ba kana son kuɗi ba ba ka so eh a'a ba a tamboyi nan to an ka samu kuɗin ba za ka in kana son rahman ba sai ka nemo ba kana son kuɗi ma la zani kin faɗi kai bayan kana zuwa kasuwa kullum to me kai ka to ana so to to in ka tashi roƙon wannan in kana yi sai ka riƙa kiran sunayen kullum da aka koya mana addanan da makaranta littafin asma'ullahi husna kowane suna kai amfani da shi a inda kake da bukatar shi yanzu rahama ka ce sai ka ce ya rahman ya rahim ya mai rahama ya mai jin kai irhamni ya ghafur ighfirli haka za ka yi in kana son ya baka wani abu sai ka ce ya wahab ya mai kyauta ba ni arziki kace ya razzaq urzuqni ya Allah azurta ni duk wannan sunayen kai ta bin su dai dai dai ka san ma'anar su in ka tashi addu'a da ka tashi sai ka dauko abinda kake nema abin nan in daukaka kake so kace ya aziz shike daukaka bayan sa so naka babu abin nan ne baka zuwa kana neman kai kana neman daukaka kace ya muzil ka bata komi ba sunayen ake zuwa a karanta duka ba in kana abin nan ba illa in ka dunkule kai ta wayo ka ce Allahumma inni atawassalu bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula to wannan kaga kai tawassuli ne ka dunkule atawassalu bika bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula an kaza akai man kaza kai man kaza kai man kaza kai man kaza ko ko ka koma ka ce Allahumma inni abduka wa ibnu abdika ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك an ta sai ka fara addu'a ka kana yi kaga kayi tawassuli da sunayen wannan shine addu'a da aka ce baka gama ta ka tashi daga wurin ba a baka ba ka gani wannan shi yasa amma wanda ya ruwaito hadisi yace annabi yana koya mana wannan addu'a kamar yadda yake koya mana qur'ani sannan kuma yace mu ma mu karanta ta mu koya mu koya ma wasu wannan da muka gama faɗi ai mun yi da ku duka maimai ne kawai ake maimai kawai zama da wanda bai taba ji ba ya ji daga can cikin bututu amma yan gida kowa ya ji saboda bututu yadda bu nesa to kaga wannan shine yanzu da aka zo yanzu aka faɗi mai tabiyar sai ka duba girma ka duba arziki na Allah wannan fatalaka ne wai abin da za mu yi tunani yaya abin da aka ba jigajigai ya abin da aka ba manzon Allah ya abin da aka ba sahabbansa wannan talakan aljanna ne ke da wannan arzikin mulkin sarki na duniya da ya mallaka an maimaita mai irin shi allun kama allun kama allun kama allun kama so hudu kafin a faɗi ta biyar ya ce ya Allah ya isan haka nan abin da aka bani ya isan kuma ko da cewa ina zai shiga aljanna an shige duk ba shi bai samu ba to yanzu an ce to shikenan yanzu an baka irin shi so hudu kafin a faɗi ta biyar ya ce Allah ya isan na gode ya isan haka nan sai aka ce to banda nan ma yanzu an baka wannan din sannan an linka ma so goma kai ya aka yi ne aka bulala saboda haka wa ashara amsali wa laka mashtahat nafsuka sannan kuma a cikin aljannan nan za a baka duk abin da ranka zai so duk wani abu wanda in ranka ya gani kana so zaka ji dadi an baka ƙari kenan wa lazzat ainuka wanda duk in ka gani kuma da ido in a rai kana da wani abu da kake so an baka in akwai wani abu da in ka gani da ido zai burge ka kaso an baka faya ƙolo raditu rabbi ya ce ya Allah na gamsu da ya isan na gode ya isan haka nan ba ni da ba sauran wani abu ƙala ko rabbi fa'ala ko fa'alamahum na ku ce ƙala rabbi fa'alahum manzilatan ba annabi Musa ya tambayi Allah bane ya ce wane ne da ya fi ya zama mafi karanci ai matsayi ya tambaya ko ai tambayar kashi biyu ne ya tambaya wane ne mafi talakan aljanna yanzu shine talakan muka gama sai annabi Musa ya ce rabbi fa'alahum manzilatan to waye kuma mai wanda yafi kololuwa matsayi shi yanzu mun ji na talaka malam sani kaji talakan nan ga dai abin da aka bashi bayan lunkin nan da aka bashi aka ce kuma duk abin da ran shi ke so an bashi duk abin da idan shi zai gani ya je na so an bashi ya ce na yadda na gamsu ya isan hakanan ya isan kada ma a ci gaba da magana ya isan to sai annabi Musa ya ce rabbi fa'alahum manzilatan wane ne yafi kololuwan matsayi shi ko qala ulaika alladhina aradtu ko gharastu karamatahum bi yadi waɗannan su ne waɗanda na zaɓa su ne wasu mutane na musamman wanda gharastu karamatahum bi yadi su darajarsu matsayinsu gidan da za su shiga wurin darajarsu su wannan da hannuna na yi masu ma ba cewa aka yi kun faye kun da mala'iku ko ku a sa mala'iku su yi ba ya ce wannan da kaina ne masu darajarsu wa khatamtu alaiha alaihi alaiha sannan kuma na kulle ne masu abin da na yi da kaina ban sa mala'iku ba don kasu gami aka yi kuna gane wala bafa su matsayinsu da hannuna na masu gininsu na masu abin da ke ciki na shirya a ciki sannan bayan haka nan kuma na doɗe ƙofan na kulle falam tara ainun wata ido bata taba ganin me ke ciki ba walam tasma uznun wani kunne bai taba jin labarin abin da ke ciki ba su nasu sannan walam ya khuturu ala qalbi bashar ko a tunani dan adam bai taba tuno abin da ke ciki ba idan ya ga abin da ke ciki da za a kaddara ka maganan ba ta da dadi ko to sai dai mu ce dan a gane karatun da za a kaddara mutum ba ciki yake ba misali a ce ya leka ya ga abin da ke cikin wancan gidan tun da yake a ran shi bai taba tuno ma abin ba ina fata kuna ganewa a kunnensa bai taba jin labarin abin da zai gani ciki ba a zuci ma bai taba zuciyar shi bata taba saka mai ba saboda girman abin da ke ciki to su haka aka yi masu qala wa musadaquhu ay fi kitabillahi yace abin da ke gazganta wannan magana ko yana nan cikin alqur'ani shine azza wa jalla da Allah tabaaraka wa ta'ala fi kitabillahi azza wa jalla yace fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun karshen aya yace waɗannan da ake maganan nan fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum babu wata rai da ta san abin da aka boye masu la malakun muqarrabun wala wala nabiyyun mursal babu wani annabi na kusa mala'ika na kusa ko wani annabi ma da aka aiko da ya san mafi masu daraja ta ƙarshe aljanna ba wanda ya san gidansu ba wanda ya san matsayinsu sai Allah kawai tabaraka wa ta'ala dan shi yayi abin da hannunsa to bai bari mala'iku ma sun shiga ciki ba bai bari ma wani mala'ika da ya san me ke ciki ba da aka yi rufewa aka yi aka gaba sai sun zo abun ne da tsoro malam sai dai da yake an ce mu roki sallallahu alfirdausi to sai mu ce Allah ka sa mu ciki amma muna faɗi muna jin tsoron wannan gidan domin wani matsayin ko a nan duniya ne aka ce neme shi za ka ce za ka ji kawai gaskiya ba za ka nema wato duniya ko ta bambanta da lahira abin da ke hannun Allah kuma ya bambanta da abin da ke hannun yan adam tun da dai Allah ya ce aljanna za a shiga ne da falalarsa da rahamansa to mu roƙe shi aljannarsa da falalarsa da rahamansa mafi girman ma mu roƙa uban masa in Allah ya so ya ba mu shi kenan in an yo kasa an karo kasa aka ce in ba ku kai waccan ba dai ku an shi wannan mun gode ma Allah tabaraka wataala ya fito ko saboda aka wannan shine wa nabi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce inna adna ahlil jannata manzilan mafi karancin wanda zai zama cikin yan aljanna wanda yake da masauki na ƙasa rajulun ay sarafa Allah wajhahu anin nar qibala aljanna shine mutumin da Allah ya kare fuskar shi daga wuta aka fuskantar da shi ya kalli aljanna wa musila lahu shajaratun zata dhillin aka yi masa wata itaciya aka kwatanta masa wata itaciya a kusa da shi mai inuwa faƙala ai rob sai ya ce ya ubangiji ai qaddimni ila hadhihi shajara akunu fi zilliha ya Allah ka dan kusantar da ni zuwa ga waccan itaciyan in dan samu inuwar ta in dan shiga daga nan aka kai shi inuwa yace ko yaga abin da ake cikin aljanna ana ta yace ko dai kofa aljanna dan kai ni mun karanta shi can baya wasaq alhari shi yasa ba bai maimaita mana ba dan mun yi shi can baya in baka da shi ko ba bututu ai wasaqal hadith fi dukhulihi aljanna wa tamannihi aka koro hadisin wajen inda ya shiga aljanna da inda yake buri aka ce ba za ka ƙara roƙon wani abu ba yace hawa wanda ya samu wannan roƙon mi zai ƙara yi aka matsa ya shiga ba za ka ƙara roƙon wani abu ba ya ƙara mun karanta can baya ila an qala ai fi akhirihi fa idan qata'at ko fa idan qata'at bihi al-amani قال الله idan gurace-guracensu su suka kare ba za a kai can karshe ba inda muka faɗi baya sai ya shiga a ce to yanzu da ka shigo yanzu mi kake so ba ka son kaza ya ce yana so ba ka son kaza ya ce yana so ba ka son kaza ya ce yana so har ya kai ga inda bai iya motsawa bai iya cewa ga abin da yake so sai a ce to ba an ƙara ma ba ka son ai ta gaya mai yanzu shi da kai ce yana so ai ta bashi a ce to an baka iri shi shi ma so goma sha ɗaya to sau da mun yi shi can baya shi ma sau da wannan shine idan ya yanke qala Allahu huwa laka wa asharatu amsalihi an baka wannan din da linki so goma so goma ne ashe ga wancan ɗaya ga goma linki goma sha ɗayan da yake nan qala thumma yadkhulu baytahu ay fatadkhulu alayhi zawjatuhu ay min huril aini aka ce sai ya shiga gidan shi bayan nan shi wannan na ƙarshen fa sai ya shiga gidan shi fatadkhulu alayhi zawjatuhu sai matan shi su shigo wurinsa ko matansa min ali ai kai wannan zauja tahu ne ko ni na bata abin fatadkhul alaihi zauja tahu sai mata biyu manyan kenan na aljanna sai su shigo wurin shi min hurul ini wata qulani sai su ce alhamdulillahi alladhi ahyaka lana kaje yadda za a ce malam sani idan littafuka eh idan littafuka amma littafuka yana ina a'a wani lokaci ba sau da zuji ga in mutum ya shigo yan aljanna ba kaga ba na gaya ma cewa in aka zo za a zo da wani katon kaman gado ne ga matan da zo da ba to akwai shugabanni cikinsu wanda aka ware su ne jigaji su za su mai maraba to waɗannan da za su mai maraba nan na horon il yana shiga sai sadu da shi tashin farko ba shi zai fara magana ba ina zai iya magana in ma ba da aljanna ba mutuwa zai iya gansu da mutuwa zai yi to amma yanzu su ne za su yi masa maraba sai su ce masa sai bayan ya shigo sai su ce godiya ta tabbata ga Allah da ya raya mana kai ya raya ka saboda mu wa ahyana laka mu kuma muna mu gode ma Allah shi kuma da ya raya mu saboda kai qala fa yaqulu ma utiya ahadun misla ma utitu idan ya gansu suka yi mai wannan magana ya ce ta lallai ya samu babbar kyauta ya ce to kuwa bari ya mai gaba daya babu wani mutum da Allah ya ba irin abin da ya bashi to kaga wannan shi ne talakan kuma wani abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala yajma'u Allahu al-awwalin wal akhirin Allah tabaaraka wa ta'ala zai tara mutanen farko da na ƙarshe limiqati yawmin ma'lum to wani tsayuwa wannan tsayuwa wadda take sananne qiyaman 40 sana za a tsayi wannan wuri har shekara 40 shakhisatun absaru mutane sun ci fito da idanu kasa kasa kowa na jin tsoro yantaziruna faslal qada suna jiran ai hukunci kowa ya san matsayinsa suna jiran ai hisabi a gama mun yi maganar shi can baya karshe dai fa yarfa'una ru'usahum sai mutane su daga kawunan su dacin Aisha kisa kowa sun koyar da kai ya sun koyar da kai shi kasa kasa yana tsoron me za a zo kowa in ya ji za a yi magana tunanin shi da shi yake in za a ce a kama a kai wuta yana tunanin shi ne mutane daga nan sai su daga kai fayutihim nurahum ala qadri a'malihim sai Allah ya ba ƴan aljanna haske gurgudan ayyukansu kowa na yi tsallake ko thumma yaqul ay fa zakara alhadith kidan ko ila an qala thumma yaqulu ya'ni ar-rabb tabaaraka wa ta'ala har sai inda Allah ya ce masu irfa'u ru'usakum ku daga kawunan ku bayan kowa ya sun ku yadda kai yana shiru ba magana shekara 40 an yi tsit ba mai motsi ba mai magana ba ba ci ba sha ba komi ana tsaye kif shi yasa wani daga cikin magabata yake cewa ka saba da tsayuwa a nan saboda tsayuwar da ke can gaba domin sai in ka sha tsayuwa nan sai ya sauƙaƙa ma ta can ka saba da jin kishirwa saboda azumi a nan saboda ranan da aka yi tsayuwa a can sai a sauƙaƙa ma zafin jin kishirwar can saboda wadda ka sha a nan Allah bai maimaita wa mutum abu so biyu ka sha wahalan kishirwa a nan ka koma tan ka sha wahalan kishirwa ba zai yi ba ka sha wahalan tsayuwa a nan kullum da daddare ka tsaya kai salloli raka'o'i kaza kullum salloli nafilfili bayan sallah gabanin sallah kullum ka tsaya kai nafilfili to lalle za ka samu kusanta zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala domin wancan da aka ce tambayi me yake so rubai ko ai wannan rubai rubai aka ce ya tambayi abin da yake so annabi ya ce masa roƙi abin da kake so kowa ya roƙan wani abu na yi masa kai me za ka roƙa ya ce ina so in rako ka ne a aljanna in ga gani ga ka cikin aljanna annabi ya yi shiru ya ce awa gaira zalika ba za ka nemi wani abu ba dai banda wannan ya ce huwa za ka ya rasulallah wannan dai shi nake so ya ce to ka samu amma ka taimake ni kai kuma ta ɓangaren ka bi kasarati sujud yawan sallah wani wurin aka ce bi kasaratin nawafil da yawan sallan nafilfili nafilfili yana da gato ahammiya shi yasa akwai abun tausayi ka ga mutum yanzu ya ba shekara 60 wani ya kai 70 baya amma kwata-kwata baya nafila duk sallar da aka yi ya zo ya ta jira ya tsaya daga waje ya dinga mutane hayaniya ya ce an kita da sallah lokacin sallah ya yi kada ba a jiran kowa ba a komi bayan har ka riga ka yi sa'a ka riga liman din zuwa wani abu ya tare shi kai sallah raka'a biyu amma ba za ka yi ba sai ka zauna kai ta surutu raka'a biyun na ranar tashin alkiyama in ka ga amfanin su da za a ce za a baka dama ka zo ka ƙara yin biyu kai kuma ka bada duk duniya da abin da ke cikinta da za ka bada raka'a biyu ba ma wai sai masu wahala ba sosai raka'atai fajiri din nan da ake yi waɗannan raka'atai fajiri da ake yi a ranar tashin alkiyama inda mutum zai ci za a ce ya bada su a bashi duk duniya da abin da ke cikin ta ba zai yadda ba to kuma da za a bashi dama ya dawo duniya shi a ce a bashi shike da duk duniya da abin da ke cikin ta ya bada saboda a bashi ya dawo duniya ya ƙara yin guda biyu da ya yarda nan makaranta sahabi ya je makabarta bacci ya kwashe shi a wurin ya ce ya ga waɗanda suke cikin makabarta ya magana da su suka ce duk wanda ke makabartan nan babu wanda bayyana dama mutane na burin cewa da za a ba mutum dama ya dawo duniya ya sallah raka'a biyu ya fi son haka fiye da a bashi duniya da duk abin da ke cikin duniya amma ga mu ya ce sai dai yanzu ba dama saboda ga suna a makabarta ku kuma da kuke da dama ku kuma shagala ta baibaye ku ba a yi to ga da matasa ne ba kake gani kaga matashi an san kowa zai iya mutuwa amma kakan ga matashi ka sa ran watakila shi zai dade amma wanda ya ba sittin baya a ce ma baya nafila kwata-kwata kai akwai babba asara cikin abin nan duk da bamu ce wajibi ba ce kada wasu ce mun ce wajibi ne bamu ce wajibi ba ne sai dai akwai asara babba a ciki wadda abin nan ne kuma duk in haka koma ana tabi ana tabi ga wanda ya san makaranta ya taɓa yin makarantar boko ya san ɗalibin da za a fara jarabawa a ce mande za a fara jarabawa amma duka courses ɗin da ake yi baya da continuous assessment ko ɗaya to ya fi kowa tsoron jarabawan nan yadda za a kwashe da shi ko ba aka bane bai da continuous assessment ko ɗaya bai da shi kai aka koma ma aka ƙara fito da wata sakula aka ce duk wanda bai da 75% attendance to ba za mu yi jarabawa ba shi kuma ya ga gaba ɗaya duk ba wanda ya wuce 10% a aji shi ya kuke ganin ɗalibin nake ji to kuma ga baban shi malam mai bin diddiki ba wanda zai sakai ba ne a makarantar yana makarantar bai makarantar bai sani ba shi baban har makarantar yana zuwa ya je yana zuwa ya ka gani to wannan fa duniya ce ku duba fa yanzu nan fa nan NDA wanda suke NDA sun san haka a zo yau kana wannan wurin a zo ana checking a ƙara checking wata ran a ga sati biyu baka wurin ina kake tunanin zaka daga nan kuma sani gogo to to to haka abun nan ne to balle lahira balle can inda ba a dawowa a je wasu na da kaya kai baka da komi to lokacin da aka zo sallolin da kai in ma ka yi su sosai su kuma aka zo can ta bude can ta bude ana so a fafface ba kayan faci ya zai yanzu idan kana da shadda mai kyau aka yi rashin sa'a tele ya kona wani wuri amma kuma kana da kyallan da za a iya facewa baka ga akwai sauki sauki ba malam sani to amma aka zo aka yi ma faci da baki yayi parasol ta ba zai fatu ba to kamar haka ne kowane aiki bayan kayi na wajibin to ana so kuma kana da wanda ba na wajibi ba dan in aka ja ka samu matsala a wancan sai a dawo cikin wanda kai na ba dolen ba sai a rika dorawa a rika dorewa a lillike ma wasu ma in an so su da rahama akan koma baya hadda na wanda suka yi kafin balaga yaro ya tashi yana karami ya karanta qur'ani yayi azumi ka duba yanzu yan yara kanana muke da su za ga wani yazo suna yara basu balaga ba amma wani sai kaga a ramadan gaba ɗaya ma bai sha ba wani ya sha ɗaya duk wannan sauran da yayi guda 28 yayi bai balaga ba ba dole bane akan shi to in ya girma yanzu aka zo in an so shi da rahama sai a ce to yanzu tunda ba a koma lokacin yana yaro karami waɗannan ayyukan da ya na alkhairi a ɗebo su a ƙara zuba mai cikin ladashi saboda ya tsira a lahira ku duba na nan cikin arrof na ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yayi wannan magana yace shi yasa wai a ce yaro ko dan yana karami bai saba da aikin alkhairi ba duk da haka yayi maka shi asara ko iyayensa sun ja masa asara domin in yana da su lokacin kanana bai da zunubi ku dubi rahama ta Allah yana karami ba a rubuta mai zunubi amma lada na nan an aje ko da an ba iyayensa da suke koya masa asalin dai tashin nan tana nan in Allah ya so shi da rahama a zo zai je wuta gashi zai je wuta Allah ya ce a'a ina da wani alkawari tsakani na da shi tun yana yaro mutumin kirki ne yayi ibadoji da yawa wanda lokacin ba su wajaba ba ya karanta Qur'ani ya je makaranta amma an tsutsula mai bulala a makaranta saboda Qur'ani saboda haka yanzu a koma baya a duba littafinsa a ɗebo waɗannan da ya yi sannan bai balaga ba a cike masa da waɗannan yanzu a ƙara mai cikin asus abinajinsa cikin mizaninsa saboda ya nauyi ya je aljanna ma har ya samu darajoji a kenan ya kamata mutum ya zama na kirki kuma shi yasa ake ƙoƙari yara a yi masa tarbiyya tarbiyyar da ba za su lalace ba ɗazun nan nake ba da misali nan nake cewa nasiha ita kanta dama kan nasiha muke muna karanta wancan littafin namu an nasiha nace ita kanta nasiha mutum sai dama babin adabun nasiha ne ladubban yanda za a yi kai mu mutane nasiha ya za ka yi ma yaro babba nasiha ya za ka yi ma babba yaro karami muke son ce na hada da yaro babba kuma yaro karami ya za ka yi kai mai nasiha babba ya za ka yi mai nasiha annabi duk ya nuna wannan ku duba yadda yake ma yara ka duba yadda yake tarbiyyar yara ku duba yadda yake ma umayr ya ya aba umayr ya aba wannan umayr ma fa'ala nughayr yaro tsuntsunsa ya mutu manzon Allah har yana mai ta'aziyya saboda mutuwar tsuntsu dan yaron ne yana tare da manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo ya wuce yara na wasa kan titi cikin madina ya tsaya ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ba jira yake su yi yara su rugo ko su baibaye shi ya dinga shafa su yana cewa Allah maka albarka Allah maka ya shashafa su iyayensu in yaran suka shiga gida za su gane sun haɗu da manzon Allah dan da sun shiga gida za a ji suna kamshin manzon Allah naka iyayen har turo su suke ku je fa kada manzon Allah ya zo ya wuce ku ba ku samu ya shafa ku ba to kaga kuma yanda yake mamanya shine na basu labari shine ne da koga Jamil na ce mai yau in bai tuna ba na bada labari ce wai to sai bai tara na ce sai na karanta wani abu da wasu bai wata bai Allah suka turo man mai mai ban sha'awa da turanci ne amma ma'anansa aka ce close your eyes sai aka bada kissa mai ban sha'awa kuma wannan kissan ita ce karantarwa irin ta manzon Allah daga nan suka ɗauko ta suka shirya labarin ko mai kyau aka ce wani yaro ne matashi sai ya girma yanzu sai ya haɗu da malaminsu a wurin ɗaurin aure bayan an zo an ɗaura aure sai ya zo ya gaida malamin ya ce malam ya gaida shi ce sannu malam ya ce a aiko ban gane ka ba ya ce ni ko ɗaya ne daga cikin ɗalibanka lokacin muna makaranta ɗaya ne cikin ɗalibai ya ce a aikuna da yawa ba zan iya gane ku ba sai ce gaskiya ne sai ce amma ni za ka iya gane ni don ni na daban ne ya ce saboda me zan iya gane ka sai ce ni ne wata rana a makaranta aka sace ma wani yaro agogo abokina agogon shi ya ɓace ya tashi ya yi kuka ya ce an sace masa agogo a cikin aji sai ka tashi ka ce to shi kenan a rufe kofa aji aka rufe kofa aji aka ce kowa ya layi muka yi layi ka ce mu rufe idanunmu kowa ya rufe idanunmu ya rufe idanun shi kai kuma ka fara caje mu sai ka caje wannan ka ce ya wuce ka caje wannan ka ce ya wuce aka zo kaina ni ko ni ne na dawa gogo ya ce ina ta tunanin yadda za a yi man yau yadda zan kunyata cikin yara a makaranta ka san irin wannan har assembly ake zuwa ga mutum duka gaban kowa da yan uwansa wanda ke yan uwansa su ji abin nan duk kowa ran shaba ce ce ina ta tunanin yadda za a wulakanta ni saboda ni ne na dawa gogo ga gogo ba cikin aljihuna ya ce da ka kawo kaina ka sa hannuna hannunka cikin aljihuna ka ciro agogo baka ci gaba sai ka ci gaba da caji kuma ka ci gaba da cajewa ka ci gaba da cajewa ka ci gaba da cajewa har aka kai karshe ka caje kowa kuma agogona nan ka dauko daga cikin aljihuna bayan nan sai ka ce kowa ya je ya zauna wurin sa ka dauko agogo ka ba mai shi cewa ga agogonka amma baka faɗi waye satar ba ka bayyana ba ajin nan ba wanda ya san ni na dau agogon nan baka faɗi ma kowa ba wannan abu da kai min ba zan mance shi ba shi yasa duk inda na ganka ka tantance in girmama ka ni kuma a ranan ne alkawari na ce aiko tun da na dau agogon ka gano kuma ka rufe asiri ni kuma daga yau har abada ba zan kara daukar kayan wani ba kun je da faɗi sai malamin ya ce to ai abin da yasa ban gane ka ba kuma ni ni ma ban san ka ba ma ban san ka ba saboda ni ma sadda nike caje ku ni ma runtsa idanuna na yi don kada in gano wane ne barawan in ji ba na son shi sai na runtsa ido don haka sadda na caje kun nan ni ban san a aljihun wa na ɗauko agogon ba ciki ban san waye na ɗauko agogon a ciki ba shi yasa yanzu ma ban gane ka ba ko a lokacin ban san kai ba ne yanzu ma shi yasa ban gane ka ba ku kalli wannan labafa dai da ya jama'a to shi yasa idan muna karatu kullum muke nuna wa mutane ba wai gano mai laifi ba kuma uslubin manzon Allah ne wannan na gaya maku annabi zai ce zai ce ma balu qaumin yaf'aluna kaza ga mai laifin a ciki amma annabi sai ce me ya samu mutane sai su rika yin kaza ba mai laifin na ciki ma balu rajul yaf'alu kaza da wata za ta kawo kara ta ce mijinta yayi mata duka annabi ba zai tashi ya ce kai matarka ta kawo kara kana mata duka dan me sai ce ma balu rajulun ya diribu ra'atahu kama ya diribu dabba aka ma ƙara sallallahu alaihi wasallam sai ce me yasa mutum zai je gida ya rika dukan matarsa kamar yadda yake dukan dabba ai mai dukan na ciki an tono shi to daga nan sai ya ji cewa da za a tona shi ya zai ji tunda in an ce ma balu qaumin mutane za su fara mamaki wasu ma su yi ta kuka annabi ya taba faɗin haka a masallaci kafin ka ce kwabo kowa ya rufe kanshi da rawani yana ta kuka yana ganin ko dai shine mai laifin nan ko dai shine mai laifin ko dai shine ba a ce a gano shi ba gano mai laifi bai da wani amfani amfanin abun a gane kaza laifi ne a bari wane ne mai yin ya bari wane ne bai ya gode ma Allah da Allah ba yasa ba shi bane to ku duba wannan yaron yanzu da yake girmama malamin nan malamin kuma bai yarda ya san mai laifin ba sau da aka akwai lafafa jan gida ɗazu sai da muka yi misali na ce idan misali yanzu ka zo kana neman wani abu a cikin gida kai magana ka ce baka ga kaza ba wanda ya ɗaukan ya ji cewa ana ci giya ya ɗauko ya maido shi inda yake ka gani sai ka ce ah abin nan da nake nema ina jin ni ne ba aje shi ni na mance inda na aje na ga abuna na ga abuna to alhamdulillah na gan shi ni ina jin ni ne ne kuskure dama na aje shi ba wani kakkace sai tabbas wannan abin ɗaukar shi aka aka maido kuma sai na gano wanda ya ɗauka ya maido wannan ba shi da wata fa'ida wannan shi zai samu wanda ya ɗaukan ya bari ya ji kunya amma duk mutumin da ka ƙare mai gudu ka gama gano aibinsa ya riga ya san ka san aibin shi gaba ɗaya ba dole ba ne ya bari ka riga ka gama sanin aibinsa me zai sa ma ya bari ka rufe asiri inda yake da bukatar a yi yanzu wancan yaron ku duba tarbiyyar da ya masu kowa ya ji zai ji kamar za a tunanin shi ne amma ya san bai dauka ba shi ko wannan da ƙarshe aka zo kuma ba tona ba malamin ashe shi ma sadda yake caje su sai rutsa ido ya ce ba ana son ma in gano wa ya dauka ni dai mu gano agogon saboda in ya gane kai ka dauka ba zai rika jin wani abu ba in ya ganka to bai san ka ba ma malam sani ya kaga wannan abu eh yawwa da wancan magana ba barakallahu fi kaga malam zani fa ya malam zani fa ya murje ya ya washi fa sosai yawwa ina ba wace ai ana fa inda yake so so rana fa ya wace sai ya turo wancan shi abin da yake magana ta yi wancan da aka ce annabi musa sun tafi roƙon ruwa su dubu sama da mutum dubu ɗari shida da manya da yara da kowa aka je aka ce ba za a yi ruwa ba Allah ya kira annabi musa kamar yadda muka ce dama magana ke da ce ya musa ba zan maku ruwa ba duk yadda za ku roƙon ruwan nan ba zan yi ba saboda a cikin ku akwai wani wanda yake saba man yau shekara arba'in kenan kuma bai tuba ba ya doge akan zunubi musirrun ne ya doge saboda shi ba zan maku ruwa ba saboda haka ka sanar ka ce ya fita daga cikin ku sai a yi maku ruwa ya ce Allah wannan yawan jama'a ko na yi magana ya za a yi su ji sai ce kai dai ba ruwanka ka sanar isarwa ko ta ce ya ko sanar mutumin nan shi ko ya ji ya ce Allah ya Allah na tuba Allah na tuba Allah shekara arba'in ina yin laifi baka tona man asiri ba sai yau na tuba yanzu in na tashi na fita daga cikin mutanen nan kowa ya ganni a matsayin ni ne mai laifin da na hana ai ruwa ka Allah na tuba sai ya zauna ya tuba sai hadari ko ya haɗu da ta suna roƙo gari na ƙara washewa suna roƙo yanzu ko sai ga hadari yana haɗuwa ce ya Allah ka ce ba za ka yi ruwa ba sai mutum ya fita ni kuma na sanar ban ga kowa ya fita ba kuma gashi ana ta ruwa ya ce i wanda na hana ku ruwa saboda shi kuma yanzu saboda shi ne maku ruwa saboda ya da can yana laifi yanzu kuma ya tuba tuba ta gaskiya saboda haka na yafe masa yanzu na ci gaba da maku ruwa ya ce to Allah wannan bawa na ka nuna man shi saboda in gan shi ni in san abin da ya ce a'a mu za ba zan nuna ma shi ba ban nuna ma shi ba lokacin yana zunubi sai yanzu bayan ya tuba kuma zan nuna ma shi wannan sirri ne tsakani na da shi kalli matsayin annabi Musa ba a fito masa da mai laifi ba ta kai mai laifi ya yi laifi ya dawo kafin a caukai ya duba ya ce ya bari shikenan ba sai an tona shi ba ba sai an zo an yi ta wani abin nan ba ana abin nan ba almuhimmu abin nan da ake yi ba daidai ba ne kuma an bari ba a ga yana maimaituwa ba sai shikenan matsala ta kare mu tuba gaba ɗaya zuwa ga Allah ku duba mu'mini aka kira wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun kaga mu'mine ma kenan na yin laifi akwai inda mutum zai zane wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗayan ku ya ku mu'mine la'allakum tuflihun saboda ku rabauta saboda haka mu tuba gaba ɗayan mu zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala mu fata Allah tabaraka wa ta'ala ya fi mana qala rabbi yace wannan ina ne ina ma na koma yanzu masu abdullahi bin mas'ud ko ciki muke yake cewa aka saboda haka za a ba mutane gwargwadon hasken aikin su qadar amalihim faminhum man yuta nurahu misl aljabal alazim yas'a bayna yadayhi daga cikin mutane akwai wanda za a ba hasken sa misalin tirkeken dutse mai girma hasken na tafiya yana tafiya ta gaban shi wa minhum man yuta nurahu asghara min dhalik akwai wanda za a ba hasken shi bai kai haka ba wa minhum man yuta mithlan nakhla ay bi yaminihi akwai wanda za a ba shi hasken shi gurgudan dabinuwa ta gefen sa ta dama wa minhum man yuta nuran asghar min dalika akwai wanda za a ba wanda bai kai haka ba hatta yakuna akhirahum rajulun yuta nuruhu nuruhu ala ibhami qadamihi har ya zama na ƙarshe dai shine wanda za a ba haskensa a gwargwadon akan babban yatsa na kafa ibham shine babban yatsan kafa sannan za a sa masa haske yudai umarra ai wa yudfa umarra wani lokaci hasken ya kunnu wani lokaci ya dauke kamar yadda muka bada misali kamar hasken kilu ko hasken wanda kuke ce matan malam ko makyastu dukkan su wannan duk irin yadda take kyallawa ta dauke ta kyalla haka yake fa idza aba qadamahu qadima fa masha idan ya zama na haske wannan idan kafa wannan yatsan nasa yayi haske to nan ne zai ci gaba da tafiya sai fara tafiya ku ba kuna labari ne ina ganin kuna labari kuna labari yanzu nan mutum zai sha bulala tashi daga nan ki koma can kusa da inda ba irin ki ba to da ɗaya ta tashi yau a ba nan ba ba nan ba sai kin yi nisa yanzu koma can kusa da mai yalan nan tashi da sauri ki bata wani lokaci to saboda na gan suna hada suna matsa suke su ta kuskus suna suna suru suna magana su ya su to zanna nan yanzu ku ta magana ke da wanda kika ga dama nan wurin in za ta biye miki to saboda haka wannan shine abun nan din su na haka za a yi haka a a ba shi wannan haske wannan akan yatsansa wannan a kaman wannan qadima fa masha wa idha tufi'a qama idan hasken ya dauke malam sai ya tsaya fashe da kuka kai malam zai shi ga hadisi da ake so ya kalla shi ko ya koma yana mamaki yadda da kallo masu magana kai malam zai kai shi zo da kaji kawai kyale su kyale ni da su sau da haka wannan sai a bashi kaga gashi nan ga haske in hasken ya tsaya dole ya tsaya fashe da kuka saboda ya riga kowa ya sani wannan wurin ba wanda zai tsallake shi in ba haske hasken nan shi da abin tafiya in ko ya ɗauke ya ɓace to mutum daga nan dole ya san cewa kawai to azaba ta sauka Allah tsare mu sai tsaya qala rabb qala yace war rabb azza wa jalla amamahum Allah tabaraka wa ta'ala yana nan gaban su ko duk wanda ya tsallaka ya kai ta shikenan hatta yumin rabihim ay fi nar su har a wuce da su su wannan cikin wuta fa yabqa atharuhu ka haddis saifi ba'da manzila shi wannan abun nan din shi siradi inda ake hawa sai ya zama ka haddis saifi ba'dan dadun mazalla manko mazallatun shi kaifi ne gare kaifi ga kaifi ga zamiya ya zama kamar haka a can akwai na hafsan ƙasa da aka yi magana qala shaykhuna rahimahullahu ta'ala fi targhib la'alla fihi siqtan wataƙila nan akwai wata magana da ta faɗi wa lafzuhu fil mustadrak da aka kawo ba'da qawlihi ay fa idza tufiya qama ay idan aka yi hasken ay tafa tufiya ko qama ko na ku yace fa yamiruna ala sirat sai mutane su ci gaba da sirati ta can wurin magana zaka ji kamar bata cika ba sai mutane su rika wucewa akan sirati was siratu ka haddi saifi shi ko siratin nan kaman kaifin nahar ba nake karanta dan a gyara wancan kalman dan za ku ji bata cika ba shi siratin nan kaifin sa kaman kaifin takobi sannan kuma ba hudin mazalla ga kuma zamiya wurin zamiya ne nan ne tarkon zamiya fala'alla hadha huwa sawab zai yi wannan shine yafi daidai ويظهر أن الخط قديم زي ثبت الدلاغون ربوتون دوغون تعددي لأنه كذلك في المجمع وغيره والله أعلم وأن دي شيني أجاد دي مغانا ننت فتوسو سيد ذا مغاني قال فيقول مروا أي سألك شوا كووشي كوا يوشي كووشي جماعة جماعة كوا يوشي جماعة كوا يوشي أنا تسنروا سرادي مالا غاملا يكون غاشياتي كياي فام جماعة ba mai wucewa sai mai haske kun ga shi yasa can cikin suratul hadid akai magana aka ce yawma yaqulul munafiquna wal munafiqat a ranar ne munafikai maza da munafikai mata za su ce lil ladina amanu zuruna naqtabis min nurikum su ce ma waɗanda suka yi imani ku jira mu bi cikin hasken ku mu dan samu mu samu hasken ku mu bi ta ciki sai sai ai unzuruna ko naqtabis min nurikum ilar ji'u wara'akum sai su ko sai ku koma bayan ku faltame su nuran ku nemo naku hasken ku je ku nemo wa duriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahma wa zahiruhu min qibalihi al-adab yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور اليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير أعاذنا الله وأجارنا وهكذا أي saboda haka haske yana fuskantar waɗancan rahama wannan su ko baya an sa katanga ba haske sun san dole ƙasa za su Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare ni saboda haka haka za a yi musu na haka in ba haske ba magana za a ce mutane su rika wucewa kowa gwargwadon fayyamar rona ala qadari nurihim mutane za su yi ta wucewa gwargwadon hasken su fa minhum man yamurru ka tarfatil ayn akwai wanda zai wuce kaman kiftawar ido wa minhum man yamurru kal barak akwai wanda zai wuce kaman walqiya wa minhum man yamurru kas sahab akwai wanda zai wuce kaman yadda gizagizai ke tafiya girgije wa minhum man yamurru kan qibadil kawkab akwai wanda zai wuce kan qibadil kawkab kaman yadda tauraro ke faduwa ya sharrin nan ya wuce wa minhum man yamurru karayah akwai wanda zai wuce kaman iska wa minhum man yamurru kashaddil farasi akwai wanda zai wuce kaman yanda doki ke gudu wa minhum man yamurru kashaddir rajul akwai wanda zai wuce kaman yanda dan adam ke gudu hatta ya murru alladhi yuta dunuhu ala ibhami qadamihi har dai a kawo kan wannan da za a bashi haske akan babban yatsa shi hasken shi kawai akan babban yatsa ne ya habu ala wajhihi shi kan wannan zai rika rarrafe yana jan ciki akan fuska yana jan fuska waya daihi da hannuwansa wa rijlaihi da kawunsa ya ja da nan ta sulle zai kasa ya kankame ya ja da hannu zai sulle ya kankame da fuska duka ya kankame hatta ya murra saboda haka haka ta khurru yadun wa tuqlaqu yadu wata hannun na zamewa wata na kankamewa wata hannun na zamewa wata na wata khirru rijulun wata alaqu rijulun wata kafa ta zame wata kafa ta kankame da ita wa tasibu jawanibahunna wuta na lasa ta ko ina wuta na lasa ta gefen dama wuta na lasa ta gefen hagu Allah ka tsare mu wala yazalu kadhalika hatta yakhlusa ba zai gushe haka ba har Allah ya sa ya kubuta har sai ya tsallaka fa idza khalasa idan ya ga ya tsallaka ya kai gaba waqafa alaiha sai ya tsaya a bakin gaban nan ya waiwaya baya ya ga masifar da ya baro baya inda yanzu ya zame da masifar da ya fada ciki sai ya kalli irin yanda ya tsallako فقال الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعط أحدا godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya bani abin da bai ba kowa ba duba wahalar da ya sha galli matsayinsa amma yanzu ya ce godiya ta tabbata ga Allah da ya bani abin da bai ba kowa ba is najjani anha ba'da idh ra'aytuha domin Allah ya tserar da ni daga wannan wuta bayan na ganta da idanuna na riga na ga masifa qala fa yuntalaqu bihi ila ghadirin inda babil janna sai a tafi da shi zuwa ga wani tafki a daidai kofar aljanna ko wani rafi da aka yi wurin fa ya'udu ilaihi ayriha al janna sai yayi wanka ciki a ce wanke wannan kunan da ya sha ta nan kafin ya tsallaka sai a ce ga ruwan da za a sa a cire ta a cire shi kamar an canza mai fata kai ka ce an mai wani wani sajari na musamman daga Allah sai a yi wanka da wannan ruwa duka wannan wuta da maldamal da wuta ta yi masa sai ya wanke shi walwanuhum da launinsa na jiki fayura ma fil jannati min khilali fayura ma fil fayura ma fil jannati min khilali albab sai a nuna masa abin da ke cikin aljanna ta kofa tsakanin kofa ya ga irin shagalin da ake a cikin aljanna fa yaqulu rabbi adkhilni aljanna ya ce ya Allah to ai banda nan yanzu a tsallaka kun ji bada can da ya ga wancan ba ku ji ya ce ya gode ma Allah da ya bashi abin da bai ba kowa ba to yanzu tun da an tsira gashi har fatar jiki launiya ya ce ya Allah ko za a dan shigar da ni nan in samu in shiga fa yaqulu la fa yaqulu lahu sai Allah tabaraka wata'ala ya ce masa atasalul janna wa qad najaytuka minan nar yanzu har zaka roki aljanna bayan kai da na tsirar daga wuta kuma ka nemi wani abu bayan nan fa yaqulu rabbi ja'alni bayni rabbi ja'al baini wa bainaha hijaban la asma'u hasisaha yace to ya Allah in habba zan shiga ba in ba za a sa ni ciki ba to ina roƙonka ya Allah ka sanya tsakani na da ita ka sa wata katanga saboda kin daina jin motsin abin da ake a ciki wannan shagalin da ake a ciki da abin nan yanzu a sa wata katanga ta tare ni bana jin motsin mi ake ciki kuma bana gani qala wa yudkhil aljanna sai a shigar da shi aljanna yanzu a ce to shikenan yanzu an ji maimakon a sa ma shamaki yanzu bari a baka ka dan shiga daga dan ciki ciki wa yura sai a nuna masa aw yurfa'u lahu manzilun amama dalika ko ko a nuna masa ya ga wani dirkeken gida a gaban shi ka annama huwa ilaihi ai hulumun kai ka ce abin da yake ciki ma mafarki yake yi ga kaman ba da gaske bane anya shine ma ke ganin wannan fayaqulu rabbi atini dhalika almanzil sai ce ka Allah ba ni wannan gidan mana wannan gidan da dai za a bani shi a a fayaqulu sai Allah tabaaraka wata'ala ya ce masa ya ce masa fayaqulu lahu la'allaka in a'taituka tas'al ghayra watakila fa inna baka wannan za ka ƙara roƙon wani fayaqulu la wa izzatika la as'aluka ghayrahu yace ina rantsuwa ba za a ina rantsuwa da buwayarka in dai ka ban wannan ba zan ƙara tambaye ka wani abu ba ka gama man komi ka gama man komi wa ayyu manzil ahsanu minhu to ma wai wani gida yafi wannan kyau har da zan nemi wani abu in ka ban wannan in ƙara ta ka ban wani abu wani gida yafi shi fa yutahu fa yanziluhu sai a bashi wannan gidan ya zauna ya shiga ciki wa yara amama zalika manzilan sai kuma gaban nan sai ƙara ganin wani gida kuma dirkeke yafi wancan ka annama huwa fihi bin nisbati ilayhi hulmun shi yanzu sai ya auna yanzu da ya ga wancan sai ya ga inda yake ciki ma kamar mafarki ne an kwatanta wancan kuma saboda haka yana gaba da wancan qala sai kuma ya ƙara kallo ya shiru ya ce rabbi atini zalikal manzil ya Allah wancan ma dai to Allah ba mu dai kaga wannan yake nuna Allah na da abin da yawa fa yaqulu Allah tabaaraka wa ta'ala sai Allah ya ƙara ce masa la'allaka lahu fala'allaka in a'taytuka tas'al ghayrahu sai yu fa inna baka wannan ma za ka ƙara tambaya ai kaga tuntuni muke ta yi da kai sai ba za ka fa yaqulu la wa izzati kai ce ina rantsuwa da buwayarka la as'aluka ghayrahu ba zan ƙara tambayar ka wani gida ba ni kan bayan wannan wa ayyu manzil asanu min to ma wani ne wannan kyau hadda zan tambaya fa yuta sai a bashi wannan fa yanziluhu ya sauka shi ma ciki qala wa yura aw yurfa'u lahu amama dhalika manzilan bayan nan sai a nuna masa ko ko a daga masa wani matsayi gaban wannan kuma kai zai ƙara hakura ai ka anna ma huwa ka anna ma huwa ilayhi ulmun kaman abin da yake ciki an kwatanta wannan shi ma mafarki ne fa yaqulu atini dhalika almanzil sai ƙara dawowa yace wannan ma dai ta tunda dai na gaba mai shi an raba ba kowa ni ne na ƙarshe to Allah wannan ma da za a bani wa yaqulu Allahu azza wa jalla fala'allaka in a'taytuka hu tas'alu ghayrahu sai yu in na baka wannan ma fa zaka ƙara tambayan wani qala wa izzatik la wa izzatika la as'alu ghayrahu yace ba zan ƙara tambayan wani ba wa ayyu manzilin yakunu ahsanu minhu wani wuri ne ma zai fi wannan kyau qala fayutahu fayanzilu sai a bashi sai ya sauka cikin nan sun mai ya sukutu daga nan sai shiru ya ce ka na yi alkawari ba zan ƙara tambaya ba an yi man an yi man an yi man an yi man gaskiya yanzu dai ya isa haka sai ya shiru ba zai ƙara magana ba anan fa ya ƙulu Allahu jalla zikrahu sai Allah tabaraka wa ta'ala wanda sunansa ya ɗaukaka ya ce malaka la tas'al na ji kayi shiru yanzu ba ka ƙara roƙo ba fa ya ƙulu rabbi ai kad sa'altuka hatta stahaytuka yace ya Allah na roke ka yanzu kan hanna ji kunyarka ina jin kunyarka yanzu ba zan iya ƙara tambaya ba an yi man an yi man an yi man an yi man an yi man kuma na da rantsuwa na ce ba zan ƙara roƙonka ba gaskiya yanzu ni kan hanna ji kunya wa wa qasamtu laka hatta stahaytuka na yi ta rantsuwa na yi ta rantsuwa yanzu hanna ji kunyanka ba zan ƙara ba yanzu na na hakura na gode fa yaqulu Allahu jalla dhikruhu ألم ترد أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافها ku ji fa wannan jama'a ku ji wannan maganan dan mu gane karatun nan yace yanzu ba za ka so ba in baka kwatankwacin duniya tun daga radda na fare ta radda na fara halittar ta har zuwa ranar karshe da ta kare ba za ka so in baka irin wannan mulkin ba arzikin da ke cikin duniya tun daga farkonta har zuwa radda ta ƙare ba za ka so in baka shi ba a matsayin wannan kyau abin nan bane wa asharatu amsalha kuma in linka ma ita so goma adaf asharatu adafuha ko linkin ta goma baka so in baka wannan fa jama'a ku lura talaka ne wanda ya shiga ƙarshe to yanzu yanzu sahabbai ai dole ka ce gaskiyar magana sahabbai wannan karatun suka gane suka saki kowa suka rike Allah domin duniya a ce wannan shine talakan aljanna a bashi kwatankwacin duniya tun daga radda ta faru har zuwa radda ta kai ƙarshe sannan a linka ta so goma a ce wannan wanda aka ba wannan talakan aljanna ne to wanda ba talakan bai gare ai kaga wannan koko tasawuri na ya fi karfin mu tunanin kan shi ma mu ce ga iyaka abin nan ne tunda ita kanta duniyar mu sai ya kanta ba balle mu tasawurin ma yanda abin yake amma dai ana ganin ta dan yanzu ko masu kudin duniya aka ciro ma banda duniya a dauko yanzu masu kudin duniya kawai a ce wanda suka fi kudi a dauki na daya har zuwa na ashirin misali na masu kudin duniya a ce za a baka arzikin su duka a hada arzikin su a baka linkin shi har so goma sai ka rude da komai kudin Najeriya kada aka dauko kudin shi zaka danka aka ce an bar mutum to ya ma za a su danko a hannu a ce ma a danka ma ai ne da ka rubutu a ce ma ga nan ga account din shi a wuri kaza amma kudin za su dauko a kawo gida ba su dauko na Najeriya kada ya dauka ka a kira suna ba a san mai kudin Najeriya ba to amma da wahala shi kadai yanzu a zo kawai baka da kokobo Usman a ɗauko a ce an baka kuɗin mai kuɗin najeriya kuɗin shi duk an ban ma shi kadai sumewa mutum zai ko sai mutum ya sume ka gani wa alaikum salam kuɗin saudi mai kuɗin saudiya eh wato yan shi kalal talal eh talal eh eh eh eh ayo gaji sun gane da yake kudi ka kowa ba ba sai na ci wahalar mai mai ba an gane magana ta fito kowa ya gane ba irobi kai ma ka gane ko Allah na ne kawai da bayyana yanzu kuma gaji ya ai ba da malam kana kan to gaji ya zo da kai zai ce to yanzu da waje kuɗi ya ce to kafin tambayan ko bayan tambayan domin zai tambayan in dai bayan ta ne to wasu kuɗin sun zo tunda komai kowane sakar suna zuwa shi ma na nan din haka yake nan nan namun ma da muke gani nan cikin gida ba wani lokacin da zai wuce kuɗi ba su zubo cikin abin da shi ba bai yiwuwa dan da safe zuwa yamma ya ce maka ya san kuɗin ajiye ya ce to ya ma san ya kasu in ba lissafi ba za a ce mai ne kawai ta wanda za su lissafu wasu za su lissafuwa sai dai da sunan shi kawai a jiki ya san kaddara shi ne amma dai a lissafa su a lokaci ɗaya ce ga iya kuɗin shi ba zai yi ba tunda kullum shigowa su suke yi wasu ma suna san wani wuri sai an tafi wani garin an je can sannan a gama me a ƙasa amma to kajima to kajima yawan su ma ko ya ma ce ya yawan account din ma bai sani ba to wallahi abin da ke ciki to kaji to yanzu a ce ma za a baka wannan kuɗin kuma a linka ma masu goma ku duba fa mutum ɗaya ne na ɗauka yanzu ake wannan magana to da ashirin aka ɗauka ma a ce har da sultan na brunei a haɗo kayan shi a haɗa ma wannan kuɗin sai ka rasa ma to bi za ka yi da su to yanzu a ce ma can wurin za a baka kwatankwacin duniyan gaba ɗaya tun ran farko har ran ƙarshen ta kuma ba ita kaɗai ba lunkin ta so goma kuma wanda za a ba wannan talakan aljanna ne malam Allah ka ba mu imani da Allah da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda mu samu mu samu abin nan mu rika yadda ma da nusus kawai mu yadda ma da abin da annabi ya faɗi kawai mu huta ku kalli wannan magana sau da aka za a yi idan an ba shi wannan dinnan lunki faya kolo shi kan shi ku duba a wancan wurin da aka gaya masa aka ce da aka yi magana aka ce faya kolo a tasta hazu bi wa an ta rabbil izza ya Allah wannan ba'a ake yi man bayan kai ne ubangijin buwaya kuma wannan abin da ba zai yi ba za a ce za a yi man mamakin abin yake yi فيضحك الرب تعالى من قوله سي الله تبارك وتعالى يا داريا game da maganar shi da ya magana Allah ya dariya ya ce baka san ni bane wannan da kake kana ganin abin kaman wasa ne ai shi ma gani yake kaman ba'a akai masa ya za a ma a iya bani wannan Allah ya dariya ya ce hawa baka san ni baka san abin bane to da ka za a bada wanda ya fi haka qala fara'aytu abdullahi bin mas'ud idza balaga hadha al-makan min hadha al-hadith dhahika sai daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda kaga hadisi ne kenan mutawatir yace idan abun nan musalsal idan yazo yace idan muka abdullahi dan abbas yazo wannan wurin sai in ga shi ma yayi dariya a daidai wurin da aka yi wannan magana fa qala rahu rajulun ya aba abdurrahman sai wani ya tambaye shi wata rana ya ce ya baba abdurrahman qad sami'tuka tuhaddith hadha alhadith miraran naji kana bada labarin wannan hadisi so da yawa kana maimaita shi fa falamma balagta hadha almakan dahikta duk lokacin da ka zo wannan wuri in ka kawo nan sai in ga kayi dariya ko menene sirrin dariyan da kake yi a daidai nan inda aka zo wajen bawan da ya ce haba ya Allah kuma wannan ba'a ake man ni bayan kai ne mabuwayi ya zai sa ba Allah ya dariya ba to inda Allah ya dariya akai ma kamata kai dariya so da aka sai ya dariya a wurin yace ina yin dariya ne qala fa inni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yuhaddithu hadha alhadith miraran ni ma kamar yadda ka ji na bada labarin nan da yawa ni ma haka na ji shi daga bakin manzon Allah da yawa mai manzon Allah na maimaitawa kullama balaga hadal makan fi hadal hadith duk yayin da ya zo wannan wurin a cikin wannan hadisin da yake badawa dhahika hatta tabdu adrasahu annabi sai yayi dariya hatta tabdu adrasahu har turaren wannan hakoran sa nan su fito tun annabi yawaita dariya baya yawaita dariya amma in ya kawo nan zai dariya har mu ga hakoran sa nan sun fito to shi yasa mu ma muke koyi da shi to ina ganin naktafi bi hada in qaddara Allahu lana baqa gobe sai mu dora insha Allah ta'ala na ga wasu sun zo da littafin da ake karantawa yau ina jin ba sa nan ne wasu gane cewa muka yi an dawo gaba ɗaya insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatuttukan mu amma shi wannan littafin tun da dama mun ware shi fas ne saboda lokacin da aka kulle to muna so mu karasa shi insha Allah ta'ala kamar yadda muka yi wajen goron sallah so muka karasa shi daga nan ne za a ci gaba da sauran littattafai kun ga an daga ana yau fa ne darasi na arba'in to da haka insha Allah ta'ala za mu karasa shi daga nan daga ran da aka mun kare ko daga ranar littattafai sun buɗe kowane sai zo da wanda ake karanta amma dai zuwa yanzu insha Allah za mu karasa shi na kafin muna fata Allah ya mana muwafaka kuma kamar yadda jiya aka sanar kun dai sani ba sai ma an gaya mutane ba illa iyaka mu maimaita mu ma ma'azaratan ila rabbina mun gaya mutane cewa yanzu da can takaitattun mutane ne yan takaitattu ne ake bari su shigo kuma da fas da muka raba to yanzu an buɗe cewa mutane su zo to amma fas ɗin mutum shi ne wannan takunkumin ne ya zama kowa yana sawa gaskiyar magana ba mu jin daɗi ya zama na wasu sun san da magana an sanar sannan kuma mutum ya zo ya zo bai shigo da shi ba da gangan ko saboda ganganci ko saboda rena doka ba daidai bane haka wasu za su manta wasu ba sa nan jiya muka sanar shi yasa yau muka bari to amma muna ta sanarwa muna ta sanarwa muna ta sanarwa har muka ga sako ya zagaya ta yadda ba wanda zai ce baye nan to gaskiya ba za a ƙara bari mutum ya shigo ba daga ba takunkumi ko yan gida ma su yan gida shi sai an masa tara ba dan gida in ya zo da gangan ya ki shigowa da shi ya zo saboda shi dan gida ne domin kullum matsalan da muke samu wani lokaci idan aka sa doka a nan wurin to yan gida wanda suke zaune a cikin nan su suke karya doka wani sai ya ɗauka shi ya fi ƙarfin dokai saboda haka shi komi za a yi babu abun nan wani lokaci nan za ku gani ko rana azumin nan aka yi buɗe baki wanda ya zama bako yana samun ɗan abin da ya samu za ka ga ya shigo nan amma kaga yan gida sai sun gana leko tukunan su gudu gudu ga malam nan to ba ka ake so ba su ake ɗan gida daga wurin shi za a koya amma waɗanda ke zaune nan wai su sai su ga kamar in an sa doka su ban da su bayan ko da su ya kamata su fara yi ma a zuwa gani a ce to shi kenan yanzu an tsare an yi gungu nan wurin yan gida sun zo sun ce a gaskiya fa an hana gungun nan don haka da Allah duk wanda ya samu abun nan abun nan a yi abun nan bane ba daidai bane a tsaya waje kaga daga nan shi kenan sai zama kowa na kiyaye kuma akwai waɗanda su kan sun tsare babu wani abu shi sa wani abun ko na gani ba na son in faɗa kai domin sai ka zo kai faɗa waɗanda suka tsare dokan kuma su ƙara jin nauyi wanda shi ko dama gashi nan shi gauga'i ne shi to shi ko za ka faɗi sau dubu shi ko sai ya saba sau dubu to kaga sai ka rika faɗa kana haɗawa da kuma wanda su ba su yi laifin ba kuma kana yi masu faɗa to shi sa wani abin sai a shiru na wa alaikum salam eh sawa ce ni na ta yi wa ne don in karatu a'a in an shigo kan a rataye a sa a shigo a sa a bai yi ba ai baka zo ba da shi wannan ajiya kawai kai a nan in dai haka ne za riba da zan bai da dawa su suka ce in shiro in dawo da shi da saboda magana ta wata mutuwa sosai numfashi ya rabu a sa so ake a sa kowa ya sa a to in an sa a wuya bai ba ba ai ba sa ba ma kowa zai zo zai sa ya rufe ya rufe baki shi in ya tafi daga nan zai bude a hanya ya bude a hanya ya sha iska amma dai a cikin za a shigo to a sa a rufe abin da yasa muke bin waɗannan magana saboda shine dokar dokar da aka ce kenan kuma abin da an ce maslaha ce ba da zamu yi domin idan aka kalli abin da a ce mu sa abin mu rika zama mu rika yin karatuttukan mu da mu kisawa a zo a hana watakila ma a ɓata mana abubuwan da ba mu tunani wani ya fi mana sauki yanzu lokacin da muke muke zaɓo yan kaɗan ɗin ana karatu za a zo a yi karatu da mutum goma mutum ashirin misali amma kuma idan ka tashi daga nan ka je ka duba karatun mutum sama da dubu biyu sun gani in ya kai kwana kaza karatun ya kai wa mutum wajen dubu uku ko dubu hudu to inda ma za a ce kowa ya zo duka waɗannan dubu hudun za su zo nan ina za mu sa su to amma kaga da yake an ba daman ana yin din ya kai ya ishe su da har da wancan karin da muka tsaya kwata kwata ba a yi suka zo suka wasu suka turo suka ce ko da ni kadai ne da wanda zai rikodin dan Allah a taimaka a yi karatun nan in ma ni kadai zan yi ba kowa da zai zo a yi karatun mai rikodin ya yi rikodin a tura masu dai su sun amfana to balle yanzu kuma an ba da dama an sassauta abin za mu iya zuwa illa kawai mu tsare waɗannan ka'idojin mai matsala a ciki mu tsare su sani mun san daruriya ce darura ce ba da za a yi su din ma masu cewa a yin ai da ba a samu ba kafin abin ya zo to yanzu da aka samu kuma aka ce abin nan ne sai mu yi kawai iyakan nan muna shi darura ta mun san darura ne mu tsare an zo can a wanke hannu ga wajen wanke hannu ga wajen haska wannan abin duk mutum ya tsaya kada mutum ya dauka ce na taba gaya maka wata rana unguwar mahazu masallacin juma'a ne ba a lokacin da ake wannan fashe-fashen a gari aka zo da wannan abin da ake sama mutane wasu mutane wasu zo za su shiga masallacin juma'a wai da aka ce su tsaya sai an sa masu wannan abin sai suka ce su sai dai su fasa sallah to fasa sallan wa kai mawa sai fasa sallah kuma da ka da suka juya suka tafi ai wasu sun zo kuma an musu sun shiga masallacin to wani ya fi sauki sallar juma'a mutum ya ce shi ba zai yi ba saboda za a gwada shi to wani ya dauko abu ka dauko so zaka sai suka juya suka ce su ba za su ba su kai zamanin da wai za su zo masallaci a ce wai za su shiga sai an gwada su ai wannan aka ce tuhdatul aqdiyya bi qadari ma udisa min al jara'im duk abin da aka yi in laifuffuka suka zo ko ba kai kai laifin ba dalilin wasu sai a canza hukunci ai ma mu ma yanzu wannan din abin nan ne abin ne an zo ba san ta inda zai fito ba sau haka mutum zai iya kokarin sa ne a iya kokarin abin da aka ce hukuma ta ce a yi mu tsare kada ya zama muna daga cikin wannan za a ce suna karya doka ba daidai bane haka a ce an yi doka ana bi wadda ba in an zo kai tsaye ba za ka ce sabon Allah bane kai ta yi da kai a wannan ba duk ba da za ka yi so za ka sai a sa a rika kokari ana ba da haɗin kai da yawa na sani wani duk yadda za a yi da shi ba zai ba saboda yanzu kaga fakin fa ba wai wani abu ba fakin a nan wurin akwai masu zagin mutane an zo an ce su yi fakin sun zagi mutane yanzu ibrahim nan ɗan sai da mai magana na ce kaga aikin nan na lura da wani abu yanzu da ka ɗauko sabo ba zan yarda kuma da shi ba mu muka sa ka aiki to yana jin tsoro saboda wai an zazzagai a gate wannan ya zo ya zagaye gobe wannan ya zo ya zagaye saboda haka yanzu in yamma ta sai ya kokari ya sulale ya bar gate din sai dai a samu zabgege shi ma wanda in ka zagaye shi ma in ya ga dama ya rama in ka zo bugu shi ma ya buge ka to wai da wannan ne a wurin karatu sannan zamu dauki abin nan saboda an zagaye wani ya zagaye kwanaki yace yace an kamman yace wallahi yau an kashe ni yau ya ga mutuwa sai ya ga mutuwa yazo kawai ina cikin office yazo yace mu sauran yace wallahi yau ya ga mutuwa ya ga mutuwa saboda an mai zagin da tun sai da aka sawo mai fanadol saboda yadda wani ya kundume shi yace wallahi ya ga mutuwa yau a fili ya ga mutuwa sai da ya sha magani ba daidai bane haka ba daidai ba ne musulmi ko a cikin tun daga ahadari muka karanta cewa baya halatta ka zagi musulmi kawai ka tashi ka rika zagin shi haka kawai ko kai mai tsawa ko kai mai abu duk ba laifi ba ba dabi'a bace ba halayen annabi bane haka to mutum ko kana ganin kafi shi ko ɗanka ne ko wane ne haka kawai bai laifi ba bai ba wani abu ba da za a ce ai bai kamata ba haka ba daidai ba ne saboda haka mu kiyaye waɗannan abubuwan ɗan saƙo fa zagin ɗan saƙo ko wulaƙanta ɗan saƙo mun sani wannan tuntuni wanda ya bada sakon ka wulakanta to haka dan sako bai da wani laifi idan aka sa shi abu ka zo ka zagai ko kai wani abu to kai tsaye wanda ya aiko shi kasa kai ma kuma na sha maimaita magana nan cewa waɗanda suka bada kansu su zo su yi mana hidimomin nan in dai saboda wani ne gara mu rabu da wani su suna nan da a ce su mu rabu da su saboda wani wannan kuma ka'inan man kana na sha maimaita magana nan masu aikin nan namu masu hidiman nan masu tsayawa suna yin abubuwan nan kowane ne duk wanda ka san yana ba da wani gudunmawa dan tafiyan nan ta tafi wallahi yana da girma matuƙa a wurinmu dalilin wanda ko ba zai yi ba ya ce shi ko ya bata kowane ne gara mai asarar shi mu rike wannan da yake da ba da gudunmawa nan ko ta wace iri ce wannan shine magana saboda haka a kiyaye waɗannan abubuwa in ka zo aka ce ma ga inda zaka aje motar ka maslaha ne da za a tashi wata rana yanzu in an yi cikan nan a ba kowa a ce ya fita da kai shi zaka ga yadda za a fita kama haka za ka ce wa mutane ku zo ku aje abin hawan ku nan dukkan wannan ana yi ne don maslahan mutane ku aje nan ku aje nan wani lokaci za a ce wanda suka zo da wuri su fara shigowa ciki ciki saboda ba fara karatu ba sannan kaga wanda suka zo latti suna daga waje waje wani sai ya ce a'a shi da ya zo da wuri dole can zai aje don an tashi tun da ya zo da wuri ya kamata ya fara fita to ba abin da muke kallo kenan ma in wanda ya zo latti aka bar shi ya rika karasuwa nan zai rika bata distracting mutane hankalin mutane sai rika tafiya wurin shi amma wanda ya zo da wuri aka ce fita da dukkan fa in aka yi hakuri minti goma kowa ya fita kama wani sai ce wani hawa ta rana ina jin shi yana cewa shi ya lura da markas din nan ya rasa abin da ya yi mamu durar da ya zo in zai fita sai an tare shi an ce ya jira wani ya wuce kafin shi ya wuce shi ya rasa abin da ya mana tun za ka yi wannan dan mu tare ka a mota wancan da aka ce ya wuce shi kuma sai dai aje kuɗi kenan sannan muka ce ya wuce kaba ya jama'a bayan an gama wancan da za ku ce katin nan fa nan wurin ko wannan karin sai da na ji maganar nan katin nan in an zo ba da shi akan zo ne a ce to za a raba guda sha biyar ko guda ashirin don saboda kada a tsaba ma dokar da hukuma ta ce kada a tara mutanen nan da yawa na haka waɗanda suke nan yanzu za a raba katin nan guda ashirin ko guda sha biyar wanda ya samu shi kenan wanda bai samu bai haƙura sai a ce don a ƙara samun ɗan adadin ya yawa amma masu aiki ma'aikata masu kula wanda su a waje ma suke da yawa waje suke su ba sai an ba su kati ba akwai waɗanda muke ganin su kuma kullum abin nan masu ma ce waɗannan su ma iyayen abin nan ne ba sai an ba su kati ba su ma to sai a ɗan ƙara samun adadi ya kai mutu ashirin amma wasu su ce wai ai aike ake abi gida gida a zaɓi waɗanda za a ba katin a ba su kati a gida gida gida gida gida-gida ake biya kai ma wannan kati rais ya san gidan kowa na aka saba rais kati ta bi gida-gida yana raba mutane to wannan mun shaji amma wannan ba damuwa bane tun da mun san ba haka bane amma dai dokar da ta shafi doka ta Allah mu rika yin kokari mu tsare abun nan dukkan muna yi ne dan maslaha ko da karatun da ba a zuwa ai ba dadi bane mu ce mu ji ba a zuwa wanda ya saba da zuwa yau a ce an hana shi zuwa ai mu amfanin mu ne mutun ya zo ma ba wai mu hana ba ko gate din mutun ya zo aka ce ya koma ba dadi muka ji ba da aka ce ya koma amma ba da za mu yi doka ce ta ce a yi haka saboda haka wannan shine a yi haƙuri a riƙa min dokokin nan saboda mu samu maslaha ta samun karatun ya fi akan a samu matsalar da za ta sa kuma ba ma yi kwata-kwata muna fata Allah tabaraka wa ta'ala shi mana gaba kuma kurakuran da muke yi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu bari ya fahimtar da mu kurakuran da muke yi mu daina akwai inda duk muke kurakuran muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ya fuskan haska mana su mu gane mu daina kuma a shirye muke muka gano kuskuren nan komin nisan da muka yi a ciki to in muka gano kuskure ne a shirye muke yau yau din nan mu aje kuskuren nan mu ce mun daina kuma Allah ya ba mu ikon yin daidai shi yasa kullum muke cewa Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba shine kawai magana سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وحذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن تراد عنا واحفرنا في جمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين ما يفي الله دم باش لا في أنا كنت عزيز من فاتا ساش عدا الله تبارك وتعالى باش لا في سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين